أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين آه وانا آية تسورة الشعراء آية عشرين za mu tashi insha Allah kan wannan aya wannan rana mai albarka na sha biyu ga watan Ramadan hijira 1441 wadda ya dace da biyar ga watan biyar wato 2020 wato abin da ya kasance miladiya kenan Allah ta baraka wa ta'ala na kan wannan aya ya ce annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sai ya kasance wata fakkadar tsaira sai ya nemi tsuntsu wanda ya kasance ya kiransa alhuda-huda shi wannan tsuntsu wato sunansa ya afur kamar yadda ya zo a cikin ainihin allusi a cikin tafsirin allusi ya kawo sunansa duk da akwai kilafa wasu sun faɗi akasin haka amma dai wanda yana daga cikin abin da aka ce sunansa kenan shi wannan wannan huda-huda sai ya neme shi to lokacin da ya neme shi sai annabi suleiman ya ce faƙala maliya la'arar huda-huda me ya faru banga shi wannan tsuntsu da ake kira alhuda-huda ba me ya faru am kana min al-ghaibi bal kana min al-ghaibi wato am din ne ana karanta shi da bal ne bal kana min al-ghaibin ba sai dai ya zamanto cikin waɗanda ba sa nan wato sun faku abin da ya faru shi annabi Sulaimanu kamar da muka sani shine yana da jama'a mutane yana da aljanu yana da shayatinu yana da tsuntsaye yana da dabbobi na daji wadda kuma duk suna karkashin hukuncinsa ne sai ya zamanto shi wannan tsuntsu huda-huda aka ce da ya neme shi abu biyu ne zuwa uku suka faru wasu malamai suka ce inda ya saba zama annabi sulaimanu ya duba sai ya ga rana hasken rana yana shigowa ta wannan wurin sai ya gane baya na na farko kenan na biyu aka ce a abin da ya faru Allah tabaraka wa ta'ala ne ya sanar da shi cewa ai shi huda huda baya wannan wurin na biyu kenan na uku shine maganan da Ibn Abbas ya yi a wani hiwar wadi tattaunawa da yi da Abdullahi Salami cewa abin da ya sa annabi Sulaimanu ya neme shi lokacin bukatarsa ne ta taso shi huda-huda yana daga cikin abin da Allah tabaraka ta'ala ya hore masa wato kaman wani injiniya ne masanin harkar ruwa wato zai ga wuri ya san yadda nisan ruwa a wannan wurin wuri kaza akwai ruwa kuma daga kan ainihin leya na farko saman ƙasa ɗin zuwa inda ruwan ta yake zai kai masafa ko nisa zuwa wuri kaza to wannan babinsa ne kuma aikinsa ne kuma akan haka ake nemansa to da'iman ana tafiya bukatan ruwa ya taso to shi ake nema wannan kuma yake koya mana wani abun da ya shafi ayyana aiki da bawa wanda ya iya aiki aikinsa a janibi na shugabanci dole ne mutum ya zamanto yana da tsari abu kaza idan ba a ayyana abu kaza wane ne zai kula da shi ba domin abin ya zo ya lalace wato sai a kasa gane ta ina za a kama abu to wannan sai ya zamanto shi huda haka yake aikinsa kenan sannan bayan haka wannan yana nuna mana har yanzu abin da ya shafi wato a shiddatul inayati bil mamlaka wato matukar damuwa da lamarin abin da ya kasance na masarauta wato da kuma damuwa da kowane yanki na wannan masarauta din kada mutum ya ga cewa to a cikin abin da annabi Sulaiman yake mulka wa me- menene hudhuda ai da ba wani abu ne wanda kusan sai kaga bai ta kara karya ba amma har ya gane cewa baya na to wannan yana nuna mana cewa duk nauyin da ke kan mutum da duk fadin abin da da yake zamantowa mas'uliya ne a karkashinsa ya kamata ya zamanto shi za a nema akan wannan abun to ya zamanto ya san abun nan in kuma wani abu ya faru in an tambaye shi zai iya bada uzuri wannan kuma ba wai sai sarauta ta abin da ya shafi lamari ko da irin sarauta da muka sani na duniya wadda a yanzu za a ga kowa da irin faɗin abin da yake kulawa da shi wato in abin a janibin siyasa ne a ce maka akwai constituency kowa yana da shi dan majalisa ne a wuri kaza ko senata ne a wurin maza yana wakiltan wuri kaza kamar da kowace jiha take da senata guda uku to kowane me me dai mutum yake rike da shi in sunan man siba wani matsayi to ya zama to ya san me ke faruwa a cikin wannan in a janibi na addini ne wannan kuma dole ne ko da mutum ma a alaran ma ne a tsangayarsa ko malami ne da almajiransa ko kuma shehi ne da muridansa dole ne ya san me ke faruwa a wannan zawiya din wannan wajibi ne abinda aka gina zawiyar akai dama kul abu ayyukan zawiya masalan ba sa wuce abubuwa kaman guda biyar a yi sallah a yi abin da ya shafi aurade waɗanda suka zama na lazimi a yi wazifa a yi lazimi a yi zikin juma'a a sati wannan janibi ɗaya kenan ba in ya har da wancan bayan an yi sallah kenan na uku bai zamanto an kiyaye abin da ya shafi harkan ilimi ba wai kawai sunan sunan zawiyar bace a da zamanto wani markazi ne wata cibiya ne ta karantarwa na ilimi sannan shiddatul itina wato ya zama ta samu matuka da matsanancin kulawa da sha'ani na qur'ani a karanta shi a haddace shi ana aiki da shi abu na hudu kenan na biyar kuma ya zama to a samu shu'unul idariya general administration na cikin zawiya din wane kan me yake ciki ina aka kwana mana makaranta a ina me yake karanta primary yake a'a da secondary yake jami'a yake menene a san ko me yake karantawa kai ma ya karatun nashi yake yawwa a samu waɗanda suke bibiyan wannan abun ana tafiya da su a'a an gama wasu sun gama sun dawo ana neman aiki ya san nawa suka gama nawa suke karatu wannan muhimmin lamari ne a sha'anin zawiya shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wato saboda ƙwarewansa a cikin wannan sha'ani na ainihin iya aiwatar da hukuya da shugabanci na na abin da ya shafi ya mabiya ya zamanto ko karatu ne karatun qur'ani wanda ya zamanto mun san bayan rasuwan sayyidi abdullahi rabbani wanda ke kulawa da karanta ga karantarwa na, na haddan qur'ani na 'ya'yansa bayan wafatinsa 'ya'yansa guda biyu da ya bari sayyidi mahmud da dan uwansa su biyu na su, su 'ya'yansa biyu ne haka shehu radiyallahu anhu ya raba musu aikin ya zamanto wannan zai zo daga murtaniya ya zauna ya yi wata shida daga rabiu awal rabiu thani jimada awal jimada aikin rajab sha'aban ya gama nashi daga ramadan kuma sai ɗayan ya karba wato rotation ake yi rosta ya musu kuma saboda wani abu mamaki sai ga duk da tafiye-tafiye da shawar islami radiyallahu anhu da irin aikin da ke kansa wanda yake dauke da irin mas'uliya kusan na na duniya ba wai malami ne na anguwa ko na gari ko wani karkara ba amma in ya dawo tafiya sai ya tambayi ya wani da na bar shi a haddan sura kaza yake yanzu ina ya kai wance a ina take haka haka yake bibiya saboda kullum yakan yana bin mutaba'a da muraja'a ya zamanto an bibiye abun wato follow up and review ka ana bibiyan abun da mabiya suke kai wannan abun haka yake to muddin ba a yi haka ba abun zai iya lalacewa a rasa kuma ta inda za a gyara wannan abun saboda haka ya zamanto a cikin fikihun wannan aya za mu ga abun da ya shafi kulawa da waɗanda suka zamanto a suke mabiya sayyidina umar ya fita hijira na shekara sha bakwai ya fita zai je ran gadin ya ga me ke faruwa bayan fa an samu futuhat an yi buɗe-buɗen garuruwa da dama har baitul maqdis an karɓe shi a wannan lokacin da ya fita ne cikin wannan ran gadin ne ma aka yi wannan da'un al-amwas din nan wannan annoba na amwas ya fito zai zo abu ubaida ya aika masa cewa ya tsaya kada ya shigo saboda akwai waƙi'an da ta faru wannan waƙiya ita ce annoba ce ga kuma hukunci na annoba wanda ke ci kare shigo na waje kada ya fita aka yi wannan magana to sayyidina Umar a lokacin ya fito ne yana bibiyan yaya jama'a suke ciki to wannan muhimmin lamari ne ba mutum ya zamanto kawai ga sunan shi kaza bane amma abin da ke faruwa a gidansa ma ya yi wasa da shi bai san me ke faruwa ba wani lokacin sai dai aje a makwabta ana gunaguni ko ana gulmace-gulmace ai gidan wane kam gidan ya, ya fita hannunsa saboda ya, ya saki aikin gaba daya wato baya sa ido a kai baya tabbatar da me ya wuni me ya kwana kuma waye aikata kaza waye aikata kaza waye bai aikata kaza ba wannan shine akan abin da ya shafi janibi na jagoranci kuma ya zamanto an samu abin da ake kira a karkashin wannan bibiyan abubuwan ake samun monitoring and supervision ya zamanto an sa ido ana bibiyan lamarin in an gama bibiya kuma a zo a yi hukunci karkashin abin da ya shafi evaluation a dubi cewa abu kaza ya tabbata abu kaza bai tabbata ba kuma yaushe zai yaushe zai yiwu wannan duk abin da ya kamata mu kiyaye ne akan cikin janibi na ainihin sha'ani na shugabanci kowa ayyana masa aikin da zai yi kuma a neme shi akan wannan aikin musan shawar islam radiyallahu anhu yana da manyan gonakai guda biyar amma kowace gona daga ciki kuma ba a gari guda ba amma kowace gona daga ciki yana da wanda aka sa shi shi yake kulawa da hidiman wannan gonar da abin da take bukata da komai haka abin aka tsara shi so sai ga ba wai ma janibi na abin da ya shafi karantarwa ko tarbiyyantar da zukatan bayan Allah ba kowane janibi an masa tsari shi yasa sai ga abubuwan suna tafiya akan nizami wato akan tsari wanda bai lalace ba a yace amka da mil gaibi bal wato ya tabbata da cewa baya nan shi wannan huda-huda bayan an neme shi na'am law azibannahu لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين na'am law azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatini bi sultanin mubin annabi sulaiman alaihi salatu wassalam yace to ga hukunci da za a dauka a kansa tunda dai ya baruri ba san ya baruri ba kuma an neme shi ba same shi ba nan kuma ga maganan cewa a san mutum in ma wurin aiki ne in ma menene ya zamanto ana bibiya ana sanin me yake ciki wannan muhimmin lamari ne domin in ba in ba ana sa basa ido akan wannan ba nan ma bara a san haka din ba to idan kuma yana yi me ya kamata a yaba masa idan kuma laifi ne me ya kamata a yi a masa hukunci to sai ya ce aula azbahannahu law azibannahu azaban shadidan shi kuma dama hukunci wato ya zamanto abu biyu yake sa a yi hukunci na farko ya zamanto ya warkar da matsalan da aka aikata na biyu ya zamanto kuma wikaya ya kare gaba wani ba da sake yi ba ya so da dama za a ga wasu laifuka a yi su a sake yin su a yi a sake yin su miraran wata kararan me yasa saboda ba a hukunci yawa idan an yi hukunci akan lamari to shi duk wanda ya san ya yi abu kaza ya taka doka doka za ta taka shi to shi kenan da ta bai tafiya na je kamaru kaga dai ma makwabtanmu ne sati guda ne har na daban ji an yi hon ba hon din mota na tambayi wani ce ba a yin hon ne nika a garin na ce ai maganan kai hon ma bai taso ba ai in an ji hon wani babban magana ne saboda mai mota ya san da zai bi pedestrian mai tafiyan kafa ya san hanyar da zai bi ba zai tsallake je ya wani ganganci ba saboda haka kowa akan haka yake tafiya sai abun sai na kamar ba duniya ba mu wanda wasu garuruwan da hon din ake neman fasinja pit pit pit a taba nan a taba nan a dayan mutane ya zamanto matsala to waɗannan rashin abin da ake kira rule of law tsari doka wato shike wahalarwa shike wahalarwa an ce akwai bambanci tsakanin kasashen Afirka masu tasowa da kasashen duniya da suka ci gaba. To, masu tasowa din nan waɗanda fa tattalin arzikinsu bai taya kada karya ba harkan ilminsu akwai matsala harkan technology wato abin da ya shafi abin da ya shafi harkan a ci gaba na kere-kere da sauransu wadda an an dora su akan index wadda yanzu ana cewa kusan kashi 40 ko zuwa 41 na mutanen Najeriya suna rayuwa ne ƙasa da abin da ake kira poverty line ƙasa da talauci wato wurin wurin kusan mutum miliyan 83 su ba su fa zama ta- talakawa ba tukunna eh kokari suke su zama talakawa su suna ƙasa da poverty line ne eh miliyan 83 a abinda ah, ah, National Bureau of Statistics suka fitar a jiya cewa wannan abin da ke faruwa kenan to haka sai ka ga rashin bin rule of law do a ka'ida na doka shi ke wahalarwa kuma wanda suka yi laifi ya zama to ba hukunta su ba an ce akwai bambanci tsakanin kasashen da suka ci gaba da masu tasowa irin namu na Afirka wato wasu abubuwa kaman guda tara waɗannan abubuwa guda tara shi suka rike mu kuma su su- ah, wannan guda tara muka yi wasa da su to wannan sai mu ga cewa a muhimmin lamari ne ya zamanto aula azbahannahu wato zan masa zan yanka shi idan ya dawo don ya zamanto iba ya zamanto ibra abun lura abun izna li abna'i jinsihi ga ƴan uwansa wanda yake zai zamanto nan gaba idan sun gani ba za su sake aikata wani abu ba tare da umarni ba auliyatiyanni bi sultanin mubin a law azibannahu zan masa azaba wato azaban shadidan azaba mai tsanani wannan kuma ya zamanto shiya- siyasa ce ta shugabanci wato duk lokacin da za a yi hukunci hukuncin ya tafi da daidai da laifin Wi- ya zamanto wato jaza'an wifakan sa a sakamako gwargwadon aiki hukunci gwargwadon abin da aka aikata abin da zai masa anan malamai sun yi magana guda uku akan wannan gaba sun ce wannan azaba shine na rishi wato zai fige dukkanin gashin jikin wannan tsuntsu huda-huda na farko kenan na biyu bayan wannan ilqa'uhu fi shamsi aje a shanya shi a rana bayan an fiffiye gashin gashin jikinsa wato a masa tashmisi kenan wato a masa daya na, na fidda gashin ko kuma a shanya shi a rana ko kuma a hada masa biyu bayan an fige shi aje a shanya shi a rana aula azbahannahu ko kuma ma a yanka shi in an yanka shi wannan duk don ya zamanto abin lura abin izna ga wanda suka zamanto a jinsinsa ga abin da huda huda ya yi ga kuma hukuncin da aka masa wannan ya zamanto a ko kuma aula ya jinni bi sultani ko ya zo mini da hujja mubinin wanda ya zamanto mabayy- mabayyani nan hujja shi ma ya ɗauki fiskoki an ce sun kai guda uku wato na farko dai ko ya zo ya yi rantsuwa akan gaskiya ta Allah cewa ga fa abin da ya yi ko kuma ya kawo wani hujja ya kawo shaidu akan abin da ya aikata kaza ya yi ko kuma shi da kansa ya faɗi cewa ga abin da ya yi ya zamanto ya yi ikirari al-ikraru aula min shuhudi idan ya kawo wannan to shikenan idan kuma karbabbe ne shikenan sai ya zamanto an karba Ah, nan kuma ya zamanto yana koya mana har yanzu a cikin janibi na shugabanci mutum ba zai gaggawa ya ɗau hukunci ba ba tare da ya ba da dama mutum ya kare kansa ba yauwa saboda haka da ya dawo aka ce masa ai annabi Sulaiman yana neman ka kuma ransa ya ɓaci rashin ganin kan nan kuma ya ce in dai ka dawo abun ba zai yi kyau ba yace a- yace amma ya yi istisna'i aka ce eh ab istisna'in da ya shine yace sai dai in ka zo bi sultanin mubinin da hujja wanda ya zamanto mabayyaniya yace a to shikenan in dai wannan ne nan a- za a tsira ke saboda in an ba da hujja an ba da uzuri shikenan ya zamanto dama addinin ma hujja ne gaba daya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake ga da wasu imani ba in sun yi inkarin wani abu sun yi musu sai Allah ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka ga musu su kawo hujja in dai abin da suke faɗa gaskiya ne to saboda haka ya zamanto a ja- a janibin shugabanci dole a bada dama na mutum ya kare kansa in wani laifi yayi ya sa a ka'ida na aiki ko da na gwamnati ba za- mutum ba zai tashi kawai ya zamanto an a an an sallami mutum ba ba a bashi kwairi ba ba a bashi suspension ba ba a bashi menene ba har da ya kai lokacin da za a ce an kore shi a dole sai an bi waɗannan ka'idodi din haka suke a cikin tsari na aiki na gwamnati akan wannan kuma ya zamanto sayyidina Umar yake cewa a duk abin da ya faru a cikin mamlakarsa a cikin ainihin karkashin a hukuncinsa a zamanin da yake halifa yake cewa duk abin da ya faru wallahi ya tabbatar Allah zai tambaye shi akan wannan abun komai kankantansa inda abin da ya shafi ra'iya ne waɗanda suka zamanto mabiyansa to a nan saboda haka ne ibn al-arabi yake cewa to fa ma zannuka biwalin zahaba ala yadayhi al-buldana me yake ba me zai baka me zai tsammanin ka daga shugaba wanda garuruwa ne suka halaka amma bai sani ba eh yana can yana zaune yana shi yana ga ya bar constituencinsa lokacin da yake neman wannan kujera lungu da sako dare da rana safiya da maraice ya yi magana da wannan ya yi magana da wancan duk dai don a samu yadda za a riski wannan kujerar da aka isa wannan kujerar kuma abubuwa suna faruwa a wannan mazaɓa bai ma san ana yi ba ballantana har ya musu ɗauki shi dai yana ga bukata ta biya to shi lamarin Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda kuma alkawari ne to alkawari in mutum ya warware alkawari to ya warware kayansa da kansa saboda qur'ani yana ce mana wa man nakatha fa inna ma yankusu ala nafsi duk wanda ya zamanto ya warware alkawari to ya warware kayansa idan mutum yana kaman shi ai ya ya wuce wannan ko su yi ko kar su yi ko su yi gunaguni ko su yi menene ko su yi korafi shi ya wuce wannan gabar kuma ba za su iya masa wani abu ba to lamarin Allah tabaraka wa ta'ala yadda yake ga yake sama da su to akwai shi ma abin da ke sama da shi saboda haka ne ma aka ce da shi wannan huda huda ya dawo ya tsaya gaban annabi Sulaiman annabi Sulaiman na cikin fushi sai ya ce ya ce eh masa magiya ya ce yana roƙonsa da Allah ya san in ya fi shi ƙarfi shi kuma yana da wani ƙarfin da yake sama da shi shine Allah aka ce sai annabi Sulaiman sai ya sauko saboda aya to ai maganar ta girma eh a duka ma annabin Allah annabi Sulaiman a masa irin wannan bayani shikenan sai ya sauko duk da ma ya zo a cikin hali na tadarru'i kamar yadda zamu ga ayan da za ta zo ta gaba kuma kasa na'am فمكث غير بعيد فقال أهبت بما لم تهط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين نعم فمكث غير بعيد فقال أهبت بما لم تهط به كبرى بما لم تهط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين الله تبارك وتعالى فمكث wato shi wannan ana karanta shi da famakasa ko kuma a riwayar warsu ana karanta hifama kusa wato bidummil kafi wadda jumhurul qur'a haka suke yi amma asib shi yana yin fatha ne fa makasa wato sai ya zamanto gaira bayi ai sai aka zauna dan lokaci da bai dau bai yi nisa sosai ba wato wadda zai zamanto ba a samu dogon tazara da tambayan shi ina huda huda ya shiga ba sai kuma ya zamanto sai ga huda huda ya dawo nan abin da ya faru shi annabi Sulaimanu yana sana'a shi kuma tsuntsun nan ya tafi har har saba saba kuma can ne wurin wani gari mai nisa wadda tazaransa tsakanin saba da da sana'a tafiyan kwana uku ne tafiyan kwana uku ne saboda haka an yi wannan magana sai ya dawo da ya dawo cikin sauri cikin firgici cikin tsoro sai ya dawo ya zo mutawabiyan yana mai kankan da kai ya kwantar da kansa yana jan fuka-fukansa har ya zo gaban annabi annabin Allah annabi Sulaimanu alaihi salatu wassalam shikenan da ya zo ya tsaya a gabansa ya ce masa kuruku faka bai na yadda illa kamar yadda na tsaya a gaban ka kai kuma ka tuna wataran za ka tsaya gaban Allah abin da ya gaya wa annabi Sulaimanu kenan farta'a da Sulaiman sai annabi Sulaimanu sai ya kaɗu ya firgita da wannan magana wa fa'anhu sai ya masa afwa maganan cewa law azibannahu azaban shadidan aw la yatini sultanin mubin sai ya masa afwa akan azaba amma dai yanzu ya gaya masa me ya faru shikenan da ya bar wannan wurin me ya faru yayin da ya je din nan wato yadda abu ya kasance kenan fa qala hattu yace masa bi malam tuhibbe na je na tsinkayi wani abun da baka tsinkaya ba dan wato shi shi huda-huda ya tafi wani wuri ya je na je wani gari na je na samu a na je na samu wani abu da ke faruwa a wani gari shine birnin saba waje tuka min saba'in bi na bayin yake na zo maka da labari wanda ya kasance labari yaƙinan wato labari na hakika ba wai magana ne na akwai kaulani a ciki ko wani taraddudi ko kuma akwai wani kokonto ba a magana ne na gaskiya abin nan wato yadda ya faru haka na gaya maka wato shi wannan birni na saba birni ne wanda ya kasance a wanda ya kasance an ce sunan garin sunan wani mutum ne wanda ya zamanto ya kafa garin daga nan ne aka samu sunan wannan gari wato ya zamanto ah, saba to wannan birni ya zamanto can ne ya je ya gano abin da ya gani wanda zai zo ya gaya masa cewa kuma da ya ce ya zo mar da labari yaqinin wato labari na tabbas ba kokonto ba jita-jita ba a nan an ce yana koya mana janibin shugaba kada ya kuskure ya garaje da wurin karɓar labari ya ɗauki labari kawai ya hukunci da su a'a sai ya zo ya tabbatar da labarin nan yaƙini ne sa- sahihi ne ingantacce wadda ya tabbata ba wasu ne suke suke neman su bata wani ba saboda ya zamanto daga ƙarshe kada a zo na dama ya shiga so da dama idan labari ya zo Allah ya gaya mana a cikin suratul hujurat cewa in ja'akum fasiqun binabayin fatabayyanu idan aka zo muku da labari wato idan mutu ya zo muku da labari to ya za a yi fatabayyanu ku bincika wato bincika wannan labari yana da ihtimalat idan labari ya zo yana iya zamanto na gaskiya ne yana iya zamanto na ƙarya ne yana iya zamanto a'a gaskiyan akwai a ciki kaɗan akwai kuma rashin gaskiyan a ciki an jirkita kenan to wannan sai ya zamanto mutum ya san labarin da zai karba kuma labarin da zai yada wato muhimmin lamari ne musamman a cikin janibi na shugabanci don kar da nadama ya shigo musamman mu kuma a irin wannan lokaci da muke ciki wanda kafofin watsa labaru suna nan kala-kala akwai waɗanda dama suna neman wani abu ne kai wanda zai tada motsa ainihin adifa na mutane sensational abubuwa reports wadda za su zai zamanto an faɗi abu kaza daga kaga caption din ko ka wuce ne sai ka dawo ka ce a baka jaridan nan ko kuma a labarin kaza ka ji wadda kuma abun so da dama sai ya zamanto bai bai tabbata ba ke zamanto wani lokacin ma an faɗa saboda tsoron kada sa su a kotu sai su dawo su ce an samu kuskure akan magana na kaza da kaza ko kwanan nan na ga ana maganan wani ya wani ya rasu kuma yana nan da ransa bai rasu ba to tun da babba ne daga baya sai suka da suka yi suka yi maganan cewa wannan labarin bai tabbata ba to labari ya zamanto an jijjina an yi san gaskiyan abun saboda sau da dama za ka ji labari ya faru wani ka tambaye shi a ina ha gani ya ce a ai a social platform ne abubuwan a, sada zumunta ne aka ce kaza kaza to sau da dama wani daga wurin ya bar magana saboda ya san abun ya zamanto kaman kaman hanjin jimina yawa akwai na ci akwai na zubarwa to saboda haka sai ya zamanto a shi wannan labari ya ce masa labari ne na tabbas wadda abun da na ganin nan haka abun yake na ni wajattu إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم نعم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana akan wannan hikaya shi hudu huda yace inni wajadtu imra'atan tamlikuhum na je saba na ga mutanen saba a garin kuma na ga wadda ta kasance a take sha- sarautan wannan garin wata sarauniya ce sunanta Bilqis ko Balqis wato wadda su zamanto bai ana karanta shi bi kasril ba'i wato bilqis wadda ta zamanto binti sharahil ibn malik ibn rayyana wadda ta kasance iyayenta wato ita ta gaji mulkin ne monarchy ne ba sarauta ne irin wannan da muka sani na zabe wadda za a yi na siyasa ko abin da ya kama da haka ba a sarauta ne na gargajiya wadda ta- kakanninta 40 duk sun yi wannan sarauta to da aka zo kan gaban mahaifinta shi kuma sai ya zamanto bayi da ɗa namiji bayi da ɗa namiji shikenan sai suka ma sallama mata shikenan sai ta zamanto a ita zamanto ce sarauniyar su shugaban su wadda take da amru da nahayu a cikin lamarin su to nan duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ga mana cewa lam yaflah hakamun tawalla am alaihim imra'a duk mutanen da jam- mace ta shugabanci lamarin su to wannan wannan mutanen ba za su samu rabauta ba ko da na ga wani rubutu da Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Saleh akan wannan ya yi magana mai faɗi akan wannan abun ya nuna cewa shugabanci ne wanda ya zamanto babba wannan shugabanci na ƙasa wanda zai zamanto a, ba wai shugabanci akan wasu abubuwa da aka yi takassusi ba yauwa in akwai wani fanni wanda mace ce ta yi takassusi take banta da ƙwarewa a cikin wannan fanni din kuma rashin bata zai zamanto matsala a cikin sha'ani na shugabanci na al'umma daidai ne sai a bata ta jagoranci wannan wannan yanki amma ta zamanto shugaba babba shugaba ta ƙasa wadda komai da komai a cikin ah, amru da nahayu na wannan umarni da hani a hannunta yake ya ce to wannan ne wannan hadisi yake tsinkaya ya yi magana a kai saboda haka ya yi magana mai faɗi kuma wadda ya zamanto shafin kafin wadda zai warkar zai zamanto ya, ya isar wa wutiyat min kulli shay kuma an ba ta fa wannan mata da na gani an ba ta komai wato min asbabil mulki wato abubuwa da ya shafi kayayyakin aiki na mulki mulki yana bukatan abubuwa kamar guda uku akwai al'alatu wato akwai ababen da sarauta take bukata wani abu wanda zaka gani kai mai yawa ba damuwar ka bane sai ka ga su kuma wannan abun dole sai an tanade shi to irin wannan abubuwa na mulki tana da sufa masu yawa wal udadi wal adadi tana da yawan jama'a tana da yawan kuma kayan aiki ga dukiya ga jama'a ga kuma abubuwa na ala irin tsari da ake bukata na masarauta ya zamanto ya ƙayatar ya ba da ƙayi ya sa kwarjini a idanun mutane to duk wannan tana da shi shi yasa ce wa utayt min kulli shay min kulli shay ne nan ba a ce ba ta komai da komai bane ana nufin a janibin da mulkinta wato wadannan abubuwa tana da shi kuma wala harshun tana da karaga na sarauta wato gado ne na sarauta azimin mai girma wannan gado shi ma an yi maganganu a kansa an ce tsayinsa zira'i tamanin ne faɗinsa zira'i tamanin ne sannan tudunsa kuma zira'i tamanin ne a wani kauli haka ce a tsayinsa zira'i arba'in faɗinsa zira'i arba'in tsayinsa kuma tudunsa kuma zira'i arba'in amma abin da shawar islam radiyallahu anhu ya tafi a cikin tafiyar da tafsiri cewa shine tsayinsa wato zira'in tsayinsa zira'i tamanin ne faɗinsa zira'i arba'in ne tudunsa kuma zira'i talatin ne to akwai dai akwalu saboda haka mutum ya ga tafsirai mabambanta sai ga ainihin bambance-bambance akan faɗi da tsayi na washi wannan karaga wadda Allah ta baraka ta'ala ambata mana cikin wannan aya shi huda huda ya hakaito cewa ga yadda ya ga girman wannan girman wannan karaga ko girman wannan gado na sarauta kuma an ce shi wannan gado kafafun gadon an yi shi ne da zinari wanda ya zama da azurfa sannan ya zamanto gadan na zinari ne sannan kafafun kuma ya zamanto suna na na na zabar jadi ne kore da abin da ya shafi da yakutu wanda ya zamanto shi kuma ja haka aka cuɗanya shi ya zamanto abubuwa ne masu ƙayi masu tsada saboda akwai abin da za a yi aikin da shi saboda a da'iman harka na sarauta in dai akwai karanci na wadata to ba abun ba zai ba da yadda ake bukata ba na kayatarwa kuma ya zamanto yana da mashiga shi wannan wannan karagar ana shigansa ta gefe daban-daban kofofi har guda bakwai daban-daban na wajattuha wajattuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون نعم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وجدتها shi huda-huda yake cewa na same ta ita wannan sarauniya bilkis wa qaumaha da jama'anta yasjuduna lishams suna sujada suna sujada ga wato ga rana min dunillahi kuma bayan Allah tabaraka wa ta'ala wato ba Allah suke bauta ba rana suke bauta ba wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaydan ya kawata musu wannan mummunan aiki fasaddahum anis sabili ya kange su ya kare su ya tsare su daga bin tafarki na gaskiya fahum la yahtadun sai su kasance ba su kasance masu tafiya akan tafarki ko gadabe na shirya ba wato shi ba a yi wa rana ko wata ko wani abu sujada la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ba a yi wa wata ko rana ko wani abu ko me sujada babu wannan mustahil ba a yi wa kowa sujada sai Allah tabaraka wata'ala kai dai ayi wa Allah tabaraka wata'ala allazi khalaqahunna wadda ya halice su in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance ku masu bayi ne Allah da kuke tsantsan bauta ga Allah tabaraka wata'ala shi wata da rana da dai sauran abu na halitta ai gaba daya bayi ne bawa kuma ya je rungumi bawa ya ce ya rike shi shi zai biya masa bukata to daga nan an fadi sai ya zamanto ba a bauta komai wanda wannan fitina har yanzu tana nan na cewa wasu suna bautan haske wasu su akwai wani addini ek wanda ya zamanto suna suke suna bauta wa haske da da motsi abu ya bada murya eh wadda inda kaga haske to hasken Allah ne duk inda ka taba wani abu ya bada murya to wai muryar na Allah ne su kuma abin da suke bautawa kenan eh mana manta kamar shekaru ashirin da wani abu da suka gabata sun taba zuwa suka same wa za su mana wa'azi saboda suna wa'azi eh su ba ba musulmi su ba krista bane wani addini ne daban akwai su a kasar nan eh to haka suke to saboda haka bautawa rana ko bautawa wata ko bautawa wani abu daga cikin ababen ababen halitta duka wannan ba ja'izi bane a wurin Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma abin da ake kira sujudu ana kiran sujudu da larabci shine wad'ul jabhati wal anfi alal ardi a kafa goshi a kafa hanci a kan ƙasa shi ake kira sujudu abinda ba haka aka yi shi ba sunansa wani abu ne daban idan mutum misali ya rusuna ko ya duka ya gaida wani mai mutunci ko mahaifinsa ko malaminsa ko wani mai sarauta ko wani mai kima saboda girmamawa wannan ba sujada sunansa ba wannan sunansa inhina'u durku ya ya risna in ya kaba gwiwa ne sunansa shi kuma daban sunansa ruku'u in ya kafa gwiwoyinsa a ƙasa ne su kuma sunansa jusu'u in goshinsa ya kafa da hanci to nan ake kiransa sujudu wato an yi sujada to saboda haka abubuwa ne mabambanta a yadda suke da a durkusa kuma a karbi sako ko a tayi tambaya an yi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu mutane za su zo ranar tashin kiyama alama na birin lu'lu'i akan mimbari na haske saboda yaghbiduhumul anbiya wa shuhada annabawa da shahidai sai sun yi kwadayin burin irin wannan matsayi saboda kusancin waɗannan mutane da Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai musu irin wannan karamci wani daga ciki larabawa sai ya zo fajasa a arabiyun wani ba larabin kauye sai ya zo ya durkusa fajasa jisu ya zo ya kafa gwiwansa a ƙasa ya ce sif lana ya rasulallah manzo Allah mana bayanin su don mu san su yadda suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ne wanda za su zo min nawazil qaba'il wanda za su zo daga kabilu mabambanta su taru shikenan bayan sun taru su ambaci Allah bayan su ambaci Allah sun gama sai kowa ya kama gabansa wannan shine sifar su yadda suke kenan to a mahalli shahid anan kaga aka ce sai wani balarabin kauye ya zo ya rutsa durkusa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to inda a ce sujada ne manzo Allah zai ce masa ya gyara domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin wato kawaici ko kuma wani kara akan abin da ya zamanto kuskure wanda ya saba da shari'a ba na'am Allah ya sujudu ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون نعم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما وما تعلنون الله تبارك وتعالى يتي الله يسجد شمي زي هنا مي يسا nan su ya kasance sun yi sujada lillahi ga Allah tabaraka ta'ala su zamanto mutane kirki su zamanto mutane Allah tabaraka ta'ala walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tawan wa karha ay Allah tabaraka ta'ala duk komai ya tabbata nashi ne kalkan wa milkan wa abidan halittarsa ne bayansa ne mallakansa ne kuma komai yana yi wa Allah sujada yana kankan da kai ga Allah tabaraka ta'ala imma mutun yace ba zai sujada ba sai ga inuwarsa tana yi wa Allah sujada kuma zai zamanto komai ma yana kankan da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala to shi me yasa ba za su yi wannan sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala allazi allazi yakhrijul kaba wanda ya zamanto yake fidda abin da yake boye fis samawati ko allazi yukhrijul kaba wato wanda suke fitar da yake fidda abin da yake boye fis samawati a cikin sammai wal ardi da kuma cikin kasai wato kab'u abu abin da ya zama to al-makhfiyu al-makhbu abin da yake boye a cikin duhun a cikin a cikin buya buya kamar yadda tsiro yake buya a cikin ƙasa to kamar yadda ya sauran abubuwa da suke buya a cikin a cikin sammai to duk abin da ya buya wato Allah tabaraka wa ta'ala ai shi yake fidda abin da da abu yake sai ya fito misali ba wata akwai lokacin da ba a ganin sa amma zuwa lokaci sai Allah ya fidda shi daga wannan wuyan sai a gan shi to haka sauran ababe waɗanda suna bayyana suna komawa to me yasa ba za su riki bauta ga Allah wanda shi yake tasarrufi akan wannan abun halittan ba wato su kama wadda Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ya cancanci a masa sujada shi yadda shine ya kadaita wato bil kamali wal qudrati wal ilmi wanda ya cancanci a masa wannan bauta din saboda kamalul qudra cikakken iko da yake da shakan halitta gaba daya wal ilmi sannan shine kuma wanda ya zama to masani akan komai wato Allah tabaraka wa ta'ala kana Allah bi kulli shay'in aliman masani ne akan komai wallahu bi kulli shay'in alimun Allah tabaraka wa ta'ala masani ne akan komai da komai kulliyat da juz'iyat ababe da suke haɗe da ababe da suke rarrabe ababe wanda suka zamanto a har ma ma'adumat wanda suka zamanto babu su inda an yi su Allah ya san yadda suke to wanda ya sifantu da irin wannan sifa shi ya kamata su bautawa kuma shi ya san abin da suke boyewa wato a cikin zukatansu wa sannan shi ya san abin da suke bayyanawa akan harshen su so da dama suna bayyana wani abu akan harshen su sabanin abin da yake zuciyarsu to Allah tabaraka ta'ala ya sani suna bayyana abubuwa wani lokaci wanda ma ba ja'izi ba misali furici da abin da ya kasance giba rada da abin da ya kama da haka to shi da Allah tabaraka ta'ala shi ya san zahirin lamari shi ya san kuma baɗinin lamari a kan wannan gaba mu a matsayin mu na al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muke kan wannan shiriya wannan addini na musulunci hukuncin da ya dace mu a cikin duk abin da ya shafi janibin lamarinmu shi ne ya zamanto muna hukunci da abin da ya tabbata ya zamanto gaskiya ya bayyana ya zamanto mu yi hukunci kamar yadda mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa amarana an hukuma bi zawahiri wallahu yatawalla sara'ir an umarce mu mu yi hukunci da abin da ya bayyana abin da ya buya wannan kuma mu bar wa Allah tabaraka wa ta'ala to duk abin da baka sani ba ko kuma kana tsammani kada ka yi hukunci da shi yauwa in dai kana son ka yi hukunci ka bari kawai sai abin da ka gani ya bayyana wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin wato ya zaman to mu dai ba ma dorar da wani abu face abin da muka sani ba mu kasance masu kiyayewa ga akan abin da ya faku ba wannan yana daga cikin abin da ya jawo fitintinu da yawa da gaba da da da ainihin rashin jituwa tsakanin mutane saboda dora abun da mutum bai tabbatar ba ya ce abun kaza ne ko kuma yana zaton abun kaza ne sai ce kaza ne to ai wa inna zanna la yubni min alhaqqi shay'a zato baya wadatarwa akan abin da ya kasance na gaskiya zato sunansa zato kuma baka ganin alaman abu kaza ka ce ai abun kaza ne ko kuma saboda kawai kana da wani damuwa da wasu jama'a ya zamanto ba za ka iya musu adalci ba Allah tabaraka wa ta'ala ya hana haka wala jirmannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu idiluhu aqrabu littaqwa saboda abin da ke tsakaninka na rashin jituwa ko wani sa'in sa tsakaninka da wasu mutane kada ya hana ka musu adalci duk yadda kake da su ka musu adalci ka gaya musu abin da shine gaskiya shikenan sai ka tsaya akan haka amma muddin ka fita har ka taba mutuncinsu ko ma ka taba addinin su ko ma ka ketare iyaka har ka kai za ka faɗi wani abun da ya zamanto ba ka da matsayi a kai kamar misali babin halalta abun da ya zamanto ba haka yake ba halaltawa da haramtawa Allah da manzonsa kaɗai suke suke da hukunci akan wannan saboda haka duk wani wanda ya zamanto ba Allah bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to baya da ƙarfin da zai iya halalta abu ko ya haramta abu ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون wato ba kada abin da harsan ku suke kawata muku na maganan ku ce abu kaza halali ne abu kaza haramun ne don ku dangana wa Allah kiran ƙarya Allah tabaraka wa ta'ala ce innal ladzina yaftaruna ala allahi alkaziba wanda suke kiran ƙarya su dangana wa Allah ay la yuflihuna ba sa samun rabo rabon nan kuma Allah tabaraka wataala ya gaya mana cewa ruwan da yasa suka shiga aljanna sai Allah tabaraka wataala mu ji Allah yana kiran su almuflihun wanda suka samu suka samu babban rabo a wurin Allah tabaraka wataala ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun waɗanda suka siffantu da sifofin nan wadda suka zo a farkon bakara Allah tabaraka wa ta'ala ce mana su suke kan me su suke kan shari'a su ne kuma waɗanda suke samun babban rabo don an ce mutum in ya dangana Allah ƙarya ba zai samu babban rabo ba kaga daga nan ya san abin da ake nufi kenan ya yi wa kansa mummunan shiri mummunan tanadi Allah ya kiyaye mu Allahu
الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم نعم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله wannan suna Allah wanda shine zamanto alamun ala zati Allah alabi ne wanda yake zatin Allah tabaraka wa ta'ala wadda suna ne na Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai wadda ya tafarrudi da shi ya kadaita da shi tabaraka wa ta'ala kuma shi kadai ne suna wadda wadda Allah tabaraka wa ta'ala inda za a taba wani abu a cikin waɗannan haruffa guda hudu sai ka ga baya canja shi saboda kamalarsa amma duk wani suna da ka taba harafi ɗaya a cikin sunan sai ya zamanto ya canja ya zamanto wani abu daban sai ya zamanto gace Allahu sunan Allah ne tabaraka wa ta'ala alamun alazzati sannan in ka ce in ka fidda alifin ya zamanto lillahi zai zamanto lillahi ma fi samawati ma fil ard in ka cire lami na farkon ya zamanto lahu zai baka lahu ma fi samawati ma fil ard in ka bar shi ka cire lami biyun ya zamanto hakuri kadai ya shi kuma sai ya zamanto huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ba zamanto shine Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya zamanto yake da cika wato a cikin sunansa a cikin zatinsa wato a cikin sunansa da zatinsa da sifarsa da aikinsa tabaraka wa ta'ala duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi a cikin tajallinsa na aiki sai ka ga babu na ƙasa babu wani abin da zaka ce to ai da kaza aka yi a'a babu maganan da a ce kaza aka yi sai ga abun nan ne wurin zamansa saboda cikan wato hikima da da itqani da kyautata aiki irin Allah tabaraka wa ta'ala mu zaka yanzu misali zaka ga dan adam wanda idan ka dubi fiskansa sai ka ga an ajiye abubuwa da yawa ga ido ga hanci ga baki ga kunne a gefe ga menene sai ka ce to amma mutum ba zai fara tunanin daga ƙeyansa in aka sauka har ƙasa zuwa ga zuwa ga ainihin kunkuminsa sai ga kawai wani daji ne a wurin ba kowa a wurin eh amma kuma ba wanda yake ji a ce a ce kai da dai tun da can kan wani fegi ne wanda kawai ba a gina ba ba a sa komai a wurin ba da da ko kunnensa a tsakiyar bayansa ko a mayar masa bakinsa ta can a'a babu sai ga yadda abun yake haka yake kuma hakan shine ya dace saboda aikin Allah tabaraka ta'ala wato lamari ne kadimi ba wani lamari ne wanda ya zama to hadisi abun fararwa ba Allah shi Allah tabaraka ta'ala haka yake la ilaha illa huwa ba shi da abun bautawa da gaskiya da cancanta sai shi tabaraka ta'ala ai la ma'buda bil haqqi illa huwa ba abun bautawa sai shi la maqsuda bil haqqi illa huwa ba wanda ake nufa a nufe shi a samu bukata yadda ake so a samu fawqal muradi a samu sama da yake da ake bukata sai shi kai la mawjuda bil haqqi illa huwa babu wanda ya zamanto tabba ya zamanto tabbatacce ne wanda baya haduwa da gushewa a farkonsa ko a ƙarshe sai shi tabaraka wa ta'ala ya zamanto la mabuda bil haqqi illa huwa la maqsuda bil haqqi illa huwa la mawjuda bil haqqi illa huwa ya zamanto zalika bi anna Allah huwa al haqqu wa anna ma tad'una min dunihi huwa al batil ya zamanto shine tabbas shine gaskiya duk wani abu da ba halararsa ba kuma wannan abun sunansa al batil wa abu ne wanda ba zai zamanto tabbatacce ba wato majazi ne wato abu ne wanda zai zamanto baya tsayuwa ya tsaye ya tsayu da kafafunsa ya tabbata ba tare da an samu canji ba dan adam in kaga an halice shi har ya zo duniya sai kaga inda kana bibiyan rayuwarsa daga ranar da aka haife shi yana tafiya yana tafiya sai kaga caccanjawa yake ta tsawurat kalakum adwaran an halice shi hali bayan hali tunda yana cikin hali na rauni yake ba zai iya wa kansa komai ba sai dai in dai wani damuwa ya same shi ko ya same ta ta yi kuka ko ya kuka a zuwa sake juya shi a ce mai ruwa ruwa ne a bashi a mai yiwa a ce ai a ba mama yake so a bashi har a wuce wannan zangon har ya kai ya fita dufula har ya kai ya shiga shekaru wadda suka zamanto ya kai kamar dan murahiki haka bai balaga ba har ya zo ya balaga har ya zama kai kuhula ya zama gwarzo karfinsa ya cika har ya tafi yana tafiya kai har ya kai shekuka ya kai dattijo har ya wuce matsayi na shekuka ya kai arzalil umuri ya zamanto ya tsufa tuku baya iya yin komai ya koma kama ba da akum ta uduna yadda aka fara da raunin a sake koma kuma raunin ya zamanto ya ga abin mamaki shi dan adam haka yake caccanjawa haka kuma sauran halittu ko da tsire-tsire ne zaka ga an shuka abu ana sa ido kada dabbobi su su bata tana tafiya tana tafiya har a kai zangon da abun ya zamanto wato ya yi ƙayi ya cika zanzalna alaihal ma ta zadwara badu an batat min kulli zaujin bahij kasa ta karbi ruwa abubuwan da aka shuka sun kumbura sun fidda wannan yabanya bahijin mai ƙayi mai ƙayatarwa ana tafiya ana tafiya wani lokaci sai ya zamanto rahu musfarran sai ga yayi fatsi fatsi ya fara canja kala zuwa wani lokaci shikenan sai ga ma ya rushe gaba ɗaya ya zama hutaman ya faɗi ya kwanta to kamar haka yadda lamarin yake haka komai yake banda halaran Allah tabaraka wa ta'ala shine wadda lillahi al'amru min qablu wa min ba'du farkon sa da karshen sa duka dimi ne tabaraka wa ta'ala saboda haka baya karban tagyiri ko tabdili ya samu musanyawa ko jirkicewa na lamari tabaraka wa ta'ala rabbul arshi kuma shine ubangijin al'arshi al'azim wanda ya kasance mai girma shi cewa da ya ce ya ga ai tana da wani irin karaga walaha arshun azim ya ce ai arshul azim ya tabbata ne ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka karanta a suratu suratu tauba Allah tabaraka wa ta'ala ya ga mana a karshen suran wa in tawallaw wa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim yawa idan dai sun juya ya rasulullah sun bijire sun ki sallamawa sun ki mika wuya to ka ce Allah ya isa min fa kul hasbi Allah kuma a gare shi na dogara kuma shine ubangijin al'arshi mai girma al'arshi halittan Allah ne ba sifan Allah ba tabaraka wa ta'ala sai sa duk inda arshi ya zo a surori mabambanta irin surar daha irin suratul an'ami da dai sauransu zaka ga ana magana ne akan halitta ne na Allah tabaraka ta'ala ba wani sifa ne daga cikin sifofi na Allah tabaraka ta'ala ba na'am qala qala fa qala sananzuru asadaqata am kunta min al-kadhibin na'am qala sananzuru asadaqta am kunta min al-kadhibin qala abunda shi annabi Sulaiman ya gayawa shi wannan hudu hudu bayan yayi bayani bayan ya an karbi uzurinsa shi kenan ya ce to shi kenan za mu duba wannan kuma ya zama duk jagora in an masa uzuri na gaskiya daga mabiyansa to ya karbi wannan uzurin ya aiki da su ya aiki da wannan uzurin duk wanda ba karban uzuri a cikin mu'amala ta rayuwa to wannan mutumin dole ne ya samu da ya haru da wani mummunan aibi wani mummunan siffa wanda bai dace ya zama to shugaba ba duk lokaci shi yasa domin kowane yanayi yana iya canjawa shi yasa zaka ga ko da a ka'ida na addini akwai hukunce-hukunce wanda suka zamanto suna nan wato ba sa canjawa abba akwai abubuwan da kuma suke zuwa wato suke canjawa da canjawa na yanayi zaka ga misali ko ko jirgin sama ka shiga zaka ga akwai kofar da ake shiga normal kofa na shiga amma in an shiga sai a nuna maka akwai wani sunansa al-makhrajud dawari wato emergency exit eh nan kuma idan ta ɓaci to ba ta yadda aka shigo za a fita ba to wannan sai ya zama to a ka'ida na addini sai ga wani abu gashi nan ana tafiya kaza ne kaza ne gashi nan ka'ida an haramta kaza kada a ci kaza hurumat alaikum almaitatu waddamu wa lahmul khinziri da sauransu an haramta mushe an hada cin ainihin naman alade an haramta an haramta cin abun da ya zama to ba yanka da sunan Allah ba amma daga ƙarshe in abu ya zamanto yanayi ya canja wani manufin ragaira bagin wala adin wadda ya shiga cikin matsi cikin tsanani cikin yanayi amma ba fa wadda ya zamanto mai neman ya zalunci ko kuma yana neman ya zamanto ya ketare iyaka ba bagin wala adin ba dan ketare iyaka ba ba ko mai zalunci ba Allah tabaraka wataala ya ce to wannan hukunci sai ya zamanto an tsaye da ita nan kam abin da ya samu ya ci saboda ya shiga hali na matsi to saboda haka duk kaman haka ne duk wani abu wanda ake tafiya da shi in dai an zo an yi mutum uzuri akan haka to ya dubi girman uzurin ya dubi kuma yadda yanayin abun yake ya karba so da dama za ga wasu suna da matsala za a ce a wani ai in dai ya tsaya ba a canja shi in ya tsaya ba a canja shi to daga nan ai ya gaya mutane shi ba ma mutum ba ne kamili a'a shi ya wani abu ne daban domin wanda ya zamanto ana ake wanda ya zamanto shugaba amma baya a iya baya iya masa uzuri ya iya karba to daga nan fa an samu matsala a cikin jagorancin nashi domin zai aje abu a inda ba wurin zamansa ba saboda haka yace sanan zuru za mu duba abin da ka gaya mana din nan bitamuli fiha za mu duba za mu kai kawo a ciki akan abin da ka bamu labari asadakta am kunta min alkazibin shin kana cikin wanda suke furuci da gaskiya ko kuma cikin waɗanda suke kaiwa bakora ta wurin aikata abin da ya kasance rashin gaskiya wato abin da zamu duba kenan in mun duba wannan lamari zamu ga matakin da zamu ɗauka wato a cikin abin da ka gaya mana na'am اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce izhab bi kitabi hadha fa alkihi ilaihim thumma tawalla thumma tawalla anhum fanzur ma za yarji'un yanzu tun labari ya tabbata wannan abu ya zamanto haka an yi bincike an tabbatar sai annabi Sulaimanu sai ya rubuta wasiƙa yace a kai wa ita wannan sarauniya yace min Abdullahi Sulaimanu ibnu Dawud ila Bilqis malikatu saba bismillahir rahmanir rahim assalamu ala man ittaba al-huda amma ba'du fala talu alayya wa tuni muslimi shikenan shine wasikar da ya rubuta aka rubuta cewa ga wasika daga bawan Allah Sulaimanu dan Dawud zuwa ga sarauniyar nan sarauniyar Saba wato ya fara da bismillahir rahmanir rahim fara da sunan Allah ar-rahman mai gabammiyar baiwa ar-rahim mai kebantacciyar baiwa a lahira wa kana bil mu'minina rahima assalamu ala man tabal huda ya minci ya tabbata kan wanda ya bi shari'a amma ba bayan wannan muqaddima fala talu alayya wa tuni muslimin wato kada ku yi girman kai kada ku yi wani jiji da kai ku zo ku zo zuwa gare ni muslimina kuna masu mika wuya abin da ya rubuta kenan sai aka yi wa shi wannan wasiƙa aka masa stamp wato an ce stamp din na miski ne wanda ya zamanto aka yimke shi da shi aka sa masa kan abin da ake kira khatam wato kan sarki aka rufe ya zamanto doka kenan an yi silin din shi ya zamanto takarda ne mai muhimmanci saboda za a kai muhimmin sako zuwa ga ita wannan sarauniya mai girba wata ta kasance Uh, ita bilkis uh, kamar da yadda za mu ga a gaba irin yadda ta kasance ta karbi wannan sako da irin yadda ta ba da amsa da irin yadda ta shawarci 'yan fadanta da abin da zai biyo baya saboda lokaci za mu tsaya akan wannan gaba akan uh, shi wannan gaba na isar da sako wadda shi huda huda ya kai Allah ya dafa mana Allah ya bar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana sama da yadda muke so a cikin lamuran mu zahiran wa badinan Allah ya dafa mana eh wannan Ramadan da muke ciki mun ga dai irin an ci kusan goma yanzu ana yau na sha biyu wato wannan ke nuna mana cewa tafiyan ta fara nisa tunda an ci har sulusi daga ciki ɗaya bisa uku to dole ne a ƙara zagi dantse akan abin da ake kai ya zamanto an ƙara kokari kwarai da gaske wato mu tsaya mu yi ibada ko mu yi addu'o'i kamar yadda ake da bukatan addu'o'in nan haka Allah ya yi mana abu damoyin da muke ciki Allah kuma ya raba mu da wannan annoba da ake ciki Allah ya ba da kuma yadda za a yi waɗanda suke cikin hali na kunci saboda rashin walwala na yau da kullum a cikin harkoki na sana'a lockdown da abin da ya kama da haka to Allah ya mana infiraji ya mana ainihin budi wato ta inda muke tsammani da ita inda ba ma tsammani ya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين